بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويستحب بإثر الصلاة الصبح نعم نعم ويستحب بإثر الص- نعم بإثر صلاة الصبح التنادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجبه نعم ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر أجيا mun kwana a ƙarƙashin bayan idan mutum ya gama sallah ya zauna a wannan lokacin ya yi addu'a da al'adkarul warida anin nabi sallallahu alaihi wasallam نعم.
wato addu'o'in da suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نعم.
saboda ba ɗaya bace ba biyu bace ba uku bace ba hudu bace ba biyar bace نعم.
akwai hadisai ingatattu cikin bukhari muslim abu dawu da tirmidhi nasa'i ibnu maja masanid da sihah da ma'ajim نعم.
da waɗansu daga cikin littattafai na sunna wanda suke bayani akan addu'o'in da ake yi bayan an gama sallah ta farilla نعم.
to shi ne kuma ita sallar asubahi akwai abubuwan da ake yi bayanta wanda ba a kowata bayan sallah ake yin su ba shi ne ce wa yustahabbu tamadi fi zikir to ana so mutumin da ya yi sallar asubahi ana so ya ci gaba da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama sallar asubahin ana so ya ɗauko alƙur'ani in ma juzu'i biyu ya karance shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya huwace mishi da karatun alƙur'ani bayan an gama sallar asubahi wannan ba lokaci ba ne na barci lokaci ne na gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala bukata lokaci ne na neman kusanci zuwa ga Allah ba a so mutum ya yi barci a wannan lokacin to ana so mutum ya ci gaba ya zauna a masallaci ya ci gaba da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wal istighfar da kuma neman gafarar Allah ya dinga Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mishi ya yafe mai kusakuran da yake aikatawa ya shafe mai su ya gafarta wa 'yan uwan shi mumine idan ya zamanto kenan baya da haddal alkur'ani ko kuma a'a bayan ya gama abin da ya ɗoka na wurdi yake karantawa a kullum na alkur'ani in hizu ɗaya ya ɗoka yake karantawa bayan asubahi to in ya zamanto mutum ne mai sauƙi zai kare shi da wuri to ku- to kuma allo sai ya shiga wani abu sai ya shi- istighfari allahumma ghafirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra ko ya dinga yin waɗansu addu'o'in tasbihi da kuma tsarkakewa Allah tabaraka wa ta'ala daga dukkan abin da bai dace da shi ba subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim an gane ko wa du'a'i da kuma wato roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da anwa'ud du'a nau'i nau'i na addu'o'i waɗanda suka tabbata daga ma'aiki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ربنا نسألك العفو والعفاف والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك ومن قلب لا تخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها da da yawa daga cikin addu'o'i ne wato mutum sai ya diba wata ya yi ta ya yi ta gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mai wannan abu an gane ko to wannan ana so mutum ya dinga yin haka a kowace rana bayan ya gama sallar asubahi ya zauna a wannan guri ya killace kanshi ya dinga karanta alkur'ani da azkaru su haila la ilaha illallah da sauransu ila ƙurbi ɗulu'i shamsi ila ɗulu'i shamsi hal ya zuwa rana ta hutu har rana ta hutu sannan kuma in barcin za a je a yi hallo sai a koma a je a kwanta au ƙurbi ɗulu'i ha ko kuma daf da hudowar rana to aka ya kamata amma barci bayan sallar asubahi wato barci ne wanda bai dace ba shi yasa to idan dai isra'iliya ce fir'auna din yadda yake da takaddaranci da lalata to amma ya san mahimmancin asubahi baya kunci a wannan lokacin saboda duk wanda ya kwanta a wannan lokacin to za a haukan shi baya kwanci a wannan lokacin yana tashi shi ma ya zauna ba abin da yake amma har rana dai ta hutu sai kuma aje in kwancin ma za a je a kwanta to amma duk wanda ya ce zai dinga garajen barci bayan asubahi kowane lokaci kowace rana to shi kuma za a ci nasara a kan shi kuma abin da yake so ya haƙaƙa na alkhairai to zai haƙaƙa waɗansu amma waɗansu ba za su haƙaƙu ba saboda addu'ar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke sakaki da ita. Allahumma bariki li ummati fi bukuriha to shi ya yi sakaki da ita. To shi kuma dukkan wanda ya yi sakaki da addu'a ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce shi da addu'ar shi ya dogara, to zai ga shi kuma ya sha bambam da waɗanda ba su yi sakaki da addu'ar ta annabi ba. An gane ko? Ce amma walaisa bi wajibin. yin hakan ba wajibi ba ne al'imamu tirmidhi a cikin aljami'u shidasa jami'u tirmidhi wato ya rawaito hadithi a hadithi ne hassan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sallar subha fi jama'atin wajalasa fi musallahu ya hatta ta tsulu a shamsu وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامة تامة Allah ya ce dukkan wanda ya yi sallar asubahi a cikin jama'a sannan kuma sai ya zauna a gurin da ya yi sallah ɗin ya ci gaba da ambatan Allah ta baraka wa ta'ala karatun alkur'ani zikiri istighfari salati hailala addu'o'i yayi ta yi a wannan lokacin hatta ta tsulo a shamsu hadde rana ta hutu bayan rana ta hutu kuma ya tashi ya sallaci raka'o'i guda biyu kacal to za rubuta mai ladan wanda ya aikin hajji ladan wanda ya aikin hajji da umara cikakkiya ba wai tawayayya ba hajji wanda take cikakkiya umara wanda take cikakkiya wanda ba tawaya a cikinsu an gane ko wannan zai ke nuna mana cewa ashe wannan lokaci ba lokacin wasa ba ne ba ka da halin da za ka tafi kai aikin hajji to ga aikin hajjin da ba a buƙatar a kashe ko kabo in kana so a kullum za ka iya maimaita shi to amma saboda son jiki namu saboda son hutu namu na hannu nuridu an na kuna wato masu barci a wannan lokacin muna so mu kasance masu barci a wannan lokacin a kullum za a ga cewa shedan ba lokacin da yake sa maka daɗin barci kamar irin wannan lokacin ya ci gaba da cewa ka ci gaba da barcinka ai akwai sauran lokaci safiyan na in ka tashi ina za ka to a inda ya kai wannan abun shi kenan sai ka dawo ka kwanta ka huta an gane ko na'am
na'am walaysa biwajibi na'am ويك- ويركع ركعة الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها malam ya ce wa laisa bi wajibin wa yarka'u raka'atayil fajr yin hakan din ba wajibi bane idan mutum bai yi ba ba za ka zarge shi ba ba za ka ce yana wasa da addini ba sai dai ka ce yana wato yana wasa da riba da yadda za a samu gara basa ce yi wasa da ita ba zai ce ba za a ce yayi wasa da addini ba Mm.
wa yarka'u raka'atayil fajr sannan kuma yana daga cikin wato abubuwan da ya kamata a ce mu kula da su wanda zai yi sallar asubahi ya dinga sallatar salloli na nafila raka'o'i guda biyu wanda ake yin su bayan alfijir ya keto qabla salati subhi kafin sallar asubahi ba'da alfajiri bayan alfijir ya keto lokacin raka'atul fajiri yana shiga ne da zaran alfijir ya keto ba da zaran an yi kiran sallah ba kiran sallah daban ketowa alfijir daban Mm.
wani lokacin alfijir kin zai keto wani lokacin sai bayan minti goma to kan za ka jima an yi kiran sallar wani lokacin za ga alfijir kin ya keto karfe hudu wajen da da da hamsin kaga amma sallar kiran ba a yi ba sai karfe biyar da minti goma wajen minti ashirin aka kara a kai to don haka a kiyaye akwai bambanci tsakankanin kiran sallah da kuma ketowar alfijir amma akwai guraren da gaskiya suna kokari su tunkari lokacin da alfijir din ya keto a ce a lokacin ne za a yi kiran sallar Mm.
saboda a hana wanda suke azumi su ci gaba da cin abinci Mm.
saboda akwai waɗanda suka yi itimadi da jin ladannai game da abin da ya shafi azuminsu game da abin da ya shafi sallarsu don haka akwai guraren da za a ga cewa ana ƙoƙarin yin haka nan ɗin amma waɗansu guraren za a ga sai a hankali abin sai ya ja sosai sannan kuma ake ake kiran sallar ya ƙara'u fi kulle raka'atin bi ummil qur'ani yusirruha ya ƙara'u bi ummil ƙur'an yana karanta mahaifiyar alƙur'ani ita ce suratul fatiha fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'i guda biyu na sallar asubahi yusirruha kuma yana yin ta a ɓoye to haka nan za a yi Mm.
a abin da ya shafi raka'atul fajiri rahiba ce wato ita bata kai sunna ba amma kuma ta fi nafila an gane ko tana da kwai fada'il ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin hadithi na na aisha wanda muslim ya rawaito shi wanda allah ya ce wato yin raka'o'i guda biyu na nafila bayan alfijir ya keto kafin sallar asubahi sun fi duniya da abin da ke cikin duniya an gane ko sannan kuma a cikin salloli na nafila kakaf ga baki ɗaya ba wata sallah ta nafila wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya fi tsananin dawwama a kanta yake yin ta kullum kullum ba fashi a cikin bulaguro ne ko a halin zama a gida ne kamar raka'atul fajiri Mm.
an gane ko to sannan kuma raka'atul fajri abinda ake karantawa a cikinta wato akwai abubuwa har kusan guda uku Mm.
ya halitta ga mutum ya takaita akan karatun fatiha saboda hadisin na na aisha wanda yake cikin bukhari da muslim wanda kuma al'imamu malik ya kawo shi cikin littafin muwaɗa Mm.
wanda mun huce shi an gane ku wannan ya halitta karanta sannan kuma ɓangare na biyu ya halitta a raka'a ta farko bayan mutum ya gama karatun fatiha ya karanta uliya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu bayan mutum ya karan- ya gama karanta fatiha ya karanta ƙulhuwallahu ahad to wannan shi ma ya tabbata a cikin sahihu muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana karanta wannan an gane ko sannan kuma ya tabbata kamar yadda al'imamu abu dawud ya rawaito cikin littafinsa a sunan wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan ya gama karatun fatiha a rakatul fajiri yana karanta ƙulu amanna billahi wa ma'unzila ilaina wa ma'unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa asbaqa wa ma'utiya musa wa isa wa ma'utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ayar da take cikin suratul baqara to yana karanta ta a raka'a ta farko bayan ya gama karatun fatiha a raka'a ta biyu ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana karanta falamma a hassa isa minhum al-kufur qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahad bi anna muslimun a wata ruwayar a raka'a ta biyu bayan ya gama karatun fatiha yana karanta kulya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun yana karanta wannan ayar a wata ruwayar kuma yana karanta inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim an gane ko da wannan duka idan ku koma cikin littattafan sunna za ku ga abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake karantawa a cikin sallar asu a cikin raka talfajiri a sai dai an jiyo magana an hakaito magana daga al'imam abu hamid al-ghazali allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato a raka'atul fajiri dukkan mutumin da ya lazumci karanta wato alam nashrah laka sadrak bayan ya gama karatun fatiha a raka'a ta farko a raka'a ta biyu zai karanta alam tara kaifa bayan ya gama karatun fatiha to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai kare dukkan wani abokin adawa daga gare shi dukkan wani wanda abokin adawa shi ne to Allah ta'ala ba zai dora shi ba kan shi Allah zai kare shi daga abokanan adawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato ba zai sallada ba kowa a kan shi a malam ya ce wa haza sahihu la shakka fi wa qad jurriba li daf'il makarihi an gane ku wato ya kawo ta amma bai jingina maganar ba zuwa ga shi abu hamidin al-ghazali a nan an gane ko? na'am
نعم والقراءة في الظهر جماعة القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا
malam ya ce walƙira'atu fi zuhur to kuma an gama bayani akan sallar asubahi to za mu shiga kuma sallar azuhur walƙira'atu fi zuhur wato karatun da ake yi a cikin sallar azuhur bi na hawil ƙira'atu fi subihi kwatamkacin karatun da ake yi ne a cikin sallar asubahi samma kalkal wato za ka diba waɗansu surori dogaye ka karanta surori guda biyu a cikin salatu zuhur min tsiwal mufassal shine ce min tsiwal daga dogwayen surori waɗanda suke ababen rarrabewa da basmala sai ka diba irin su a idan sama'un shaƙat da ko ka karanta wasu ma'i zatul buruj da wasu ma'i wa saboda ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yana karanta su a sallar azur da sallar la'asar an gane saboda da Allah ta shuɗa ala alal ma'amumin saboda kadda ka takura wa mamu an gane ko kuma kana da damar ka diba irin su yi sabbi juma'a a raka ta farko ka karanta ta a raka ta biyu ka karanta idan ja a kalmuna shiguna abinda za ka yi amfani da shi shine za ka leƙa halayen mamun naka idan ya zamanto akwai dattijo wanda ba zai iya dadewa a tsaye ba to bai dace ba a gare ka bai dacewa a gare ka kace za ka yi wato za ka za ka takura mishi za ka yi irin yadda kake so an gane ko ya kamata ya zamanto ka yi sallar daidai yadda shi wannan dattijan zai yi matukar cewa ruku'unta da sujadarta da komai ya cika to za ka yi wannan ne amma karka ce ai dole sai an yi kaza dole sai an yi kaza irin abin da ya shafi a taɗuwilu fi a wannan iyakacin tsakace mai mustahabi ne to akwai lokacin da mustahabi yake koma makaruhi ya zamanto takallufi ne kai kai ma kai ma in kai ɗaya ne a gida ba za ka iya daɗewa a wannan tsayuwar ba amma ka zo ka a masallaci kawai saboda ka nuna wa cewa mutane kai ka saba ka saba ka wahalatar da su kenan ba ka saba da ɗaya zai ba ka saba ka wahalatar da su saboda ba ka da fiɗihu sai ka yi ta ba su wahala to wannan bai dace ba sai ka diba surori daidai gwalgwado ka karanta musu a gama sallah cikin nishaɗi amma kuma kowane ɓangare nata ya zamanto an cika shi idan aka yi ruku'u ya zamanto an tabbatar da cewa an yi ruku'u kal wani ya raka shakar wani a wannan raka alkumi ruku'u saboda wurat da ake yi sallah ana binta a hankali ne an gane ku auduna zalika qalilan ko kuma koma baya da abin da ya shafi wannan ɗin kaɗan koma baya da karatun da aka yi a cikin sallar asubahi kaɗan an gane daga diba kowa karanta irin su la'uku su mu biyo mil giyama irin su halata alal insan ga sunan dai surori a cikin alkur'ani ga sunan ba iyaka ga diba abin in dai mutum ya zamanto ya haddace ko izibiyar na ƙasa ya ga cewa shi ma ya koma ya koma ba wai ya koma mai kala-kala yau in ya karanta wannan gobe a ji shi ya tafkota ce kai malam wani fa ba da amma kwanan ki wani baya mu kasa ita kuma a kasance yake yawo na'am
نعم ولا يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة وسورة سرا نعم ولا يجهر فيها بشيء من القراءة wala ya jaharu bi shay'in min al-qira'a baya bayyanawa komai baya bayyanawa da komai na karatu fiha a cikin sallar az-zuhr a sallar az-zuhr ba abinda ake bayyanawa a cikin shi na karatu dukka asirce ake yin ta raka'a ta farko har zuwa ta hudu wa yaqra'u fil ula wa thaniya fi kulli raka'atin bi ummil qur'ani wa suratin sirran wa yaqra'u fil ula wato yana yin karatu a cikin raka'a ta farko wa tsaniya da kuma raka'a ta biyu fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a daga cikin waɗannan raka'o'in guda biyu to yana karantawa bi ummil qur'an da mahaifiyar alqur'ani wa suratin da sura wato a raka'a ta farko ta salatu zuhur da raka'a ta biyu ta salatu zuhuri waɗannan dukkaninsu a ciki yana yin karatu ne a asirce a ɓoye kamar yadda hadisin abu da allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya tabbatar da haka wanda yana cikin sahihai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin raka'o'i guda biyu na farko na sallar azuhur yana karanta mahaifiyar alkur'ani da kuma sura a kowace raka'a ɗaya daga cikin raka'o'in nan guda biyu ya ce a waɗansu lokutan ma yana jiyar da mu wata aya an gane ko na'am نعم وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا
نعم وفي الأخيرتين to a cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe kwa daga ta uku zuwa ta hudu kenan ya ƙara'u bi ummil ƙur'ani wahdaha yana karanta mahaifiyar alƙur'ani ita kaɗai sirran a asirce to haka zai yi amma a sallar azuhur idan ya zamanto mutum ya ƙara akan raka akan fatiha a raka'o'i guda biyu na ƙarshe ba laifi in ya zamanto laisa haza min adatihi ba al'adar shi bace kullum kullum amma wani lokaci yana ɗan taɓawa yana ɗan ƙarawa akan karatun fatiha ba laifi akan haka ba za a ce ya yi sujada ba adi ba saboda ya yi ƙari akwai hadisi wanda ya tabbatar da hakanan ɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato a cikin sallal azuhur a al'asar a raka'o'i guda biyu na farko yana karanta gwalgwadon a raka'a ta farko da ta biyu ta azuhur yana karanta gwalgwadon aya 30-30 gwalgwadon aya 30-30 har fatiha a raka'o'i guda biyu na ƙarshe kuma yana karanta gwalgwadon rabinsu aya sha biyar kenan ina ga fatiha ba za ta kai aya sha biyar ba ba ta kai aya sha biyar to kaga cewa akwai halaccin mutum ya ƙara akan ayoyi guda bakwai na fatiha ya ƙara waɗansu ayoyi takwas irin ka diba wata sura mai aya takwas ka karanta an gane ko ba laifi mutum zai iya yin haka nan amma kare mai da haka al'adar shi abin da yake na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda yake yinsa shine a raka'o'i guda biyu na ƙarshe ba a karatun sura fatiha kaɗai ake karantawa to amma waɗansu lokutan ɗan kaɗan ƙara kaɗan ba laifi an gane na'am
ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هكذا حتى يستوي حتى يستوي قائما هكذا يفعل الإمام والرجل وحده ويتشهد في الجلسة الأولى to yana yin tahiya a cikin zama na farko a zama na farko yana yin tahiya ila qaulihi zuwa fadar shi da yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina tabbatarwa lalle annabi muhammadu abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu sannan kuma jakada ne na Allah to anan zai takaita ya taka birki a malamai na malikiya wato suna ganin cewa tahiya ta farko tana takaitawa ne zuwa bakin nan zamanta kenan yana tsayawa bakin nan to amma akwai malaman da suke ganin cewa wato mustahabbi ne yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a raka'a a tahiya ta farko an gane ko saboda kullum ma'aiki alaihi salatu wassalamu inda ya tabbata a mai salati an gane ko inda ya tabbata a mai salati a cikin hadisi ingantacce to mu yi kokari mu dinga yinsa mu yi ƙoƙari mu dinga yinsa kuma koda ya zamanto akwai saɓani na malamai ɓangaren abin da ya shafi yi ko rashin yi matuƙar ya tabbatan to mu ɗauki ɓangaren yin saboda salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ibada ce wanda take za ta ƙara kusanta mu zuwa ga Allah za ta ƙara kusanta mu zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu waɗanda suka fi kowa kusanci a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu su ne waɗanda suka fi kowa yawan yi mai salati kuma a lokacin da muke bayani akan daraja ta ahlul hadith malaman hadisi mun kawo bayani akan wato fatawa irin ta su al'imamu ahmad irin su al'imamu aliyu bulul madini da waɗansu daga cikin malamai irin su ishaqun rahawaihi wanda suke nuni akan cewa lalle ahlul hadith sun cancanci su zamanto su ne suka fi kowa kusanci da annabi saboda yawan wato saboda yawan ta'amulinsu da hadisai na ma'aiki a duk lokacin da aka ce wato aka zo bayanin ma'aiki za su yi mai saraci an gane ku to don haka ya kamata a ce a tahiyya ta farko la naqtasir ala qawlihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mu yi kokari mu yi salati na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda wannan salatin bamu san matsayin da zai kara mana a wajen Allah ba mu san darajar da zai kara mana a wajen Allah ba an gane ko ko da ke cewa malikiya ba ta ganin hakanan din na'am thumma yaqum sannan kuma bayan ya gama wannan tahiya sai ya tashi ya meke fala yukabbiru hatta yastawiya qa'id qa'iman ko fala yukabbir wato ba zai ce Allahu akbar ba ba zai yi kabbara ba tau ga wani sabon abu ana ba zai yi kabbara ba ba zai ce Allahu akbar ba hatta ya tawiya ƙa'iman har sai ya daidaita a tsaye ciccir yadda zai yi duk waɗansu gurare idan mutum zai yi kabbara lokacin da mutum ya ɗago kanshi daga ruku'u zai tafi sujada tsakankanin sirmiyawa tashi wannan tsakanin tsayuwar shi da ɗora goshin shi a ƙas a wannan yanayin ake so ya yi suje a wannan lokacin ake so ya yi kabbara aga lokacin da mutum ya gama karatun fatiha da sura a raka'a ta farko da idan zai tafi ruku'u tsakanin tsayuwar da ruku'u a nan zai yi kabbara ɗin an gane ko kowane aiki in mutum zai tafi zuwa gare shi kafin ya tafi yake yi to amma kuma a nan wajen bayan mutum ya gama karatu bayan ya gama tahiya a raka'a ta biyu zai tashi ya tafi raka'a ta uku to ba zai ce Allahu akbar ba sai bayan ya daidaita a tsaye ciccir sannan kuma zai ce Allahu akbar dalilin da ya sa malamai suka ce sai bayan ya daidaita a tsaye ciccir saboda zaman tahiya sunna ne yin tahiya sunna ne karatun fatiha shi ku menene farilla ne suka ce to don haka bayan da za a ce a yi allahu akbar a tsakankaninsu dole sai an je wajen farilla amma sauran dukkaninsu su kuma za a ga cewa daga farilla ce zuwa farilla daga farilla zuwa farilla sai a ce a raba musu abintu a tsakankaninsu amma daga tsayuwa zuwa ruku'u wannan kowanne farilla ne daga ruku'u zuwa dagowa kowanne daga ciki farilla ne daga dagowa zuwa sujida wannan kowanne farilla ne an gane ko to amma daga zama na biyu zuwa na uku wannan sai ya daidaita zai zai yi ta to amma akwai hadisi na abu huraira wanda ya saba wannan maganar an gane wanda shi kuma yana cikin sahihain wanda wa yukabbiru hina ya ƙomo mina tsinitaini ba adal julus alhamdulillah ya hadikum allahu wa yuslihu balakum an gane ko wa yukabbiru hina ya ƙomo mina tsinitaini ba adal julus wato yana yin kabbara lokacin da yake tashi daga raka'o'i guda biyu bayan ya yi zaman tahiya kaga shi ma sai zo da hina bai ce ba wa kabbiru hina qama min athnitayn ba'd al-julus sai ce hina yaqumu fi'lin mudari'i kenan wanda fi'lin mudari'i shi kuma yufidu al-istimrar an gane hina yaqumu min athnitayn ba'd al-julus to da haka a wannan mas'ala din malamai sun yi sabani har wato maganganu guda uku magana ta farko ta malikiya wannan kenan wato mutum ba zai ce allahu akbar ba sai lokacin da ya daidaita a tsaye ciccir a wannan a ni bin san wani hadisi a kanta ba an gane ko sai kuma magana ta biyu shine wannan ta wanda muka kawo yanzu kuma akwai magana ta uku wanda ita ma ta tabbata bayan mutum ya gama tahiya tun kafin ya tashi zai iya ce Allahu akbar an gane ku bayan mutum ya gama tahiya kafin ya tashi zai ce Allahu akbar kowanne daga cikin su waɗannan sun tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a sallolin waɗansu daga cikin sahabbai an gane هكذا يفعل الإمام والرجل وحده haka limami zai dinga aikatawa limami haka zai dinga yi warrajulu wahdahu hakanan mutumin da yake sallah shi kadai zai dinga yi na'am نعم وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح ويتنفل بعدها na'am wa ammal ma'mum to amma mamu wanda yake yin sallah a bayan limami fa ba'da an yukabbira al-imamu to bayan limami ya meke ya tsaya ciccir sai bayan limami ya yi haka nan bayan limami ya meke ya yi kabbara ya ƙumul ma'amumu aidan to mamu shi ma sai ya tashi an gane ku a nan abin da yake so ya tabbatar mana bayan an yi zaman tahiya to ba daga limami ya kama kukurkukur zai tashi ba za mu tashi mu bi shi za mu zauna a zaune daidai dangalgal kan ma ba mu san abin da ake ba sai lokacin da liman ya tsaya ciccire ce allahu akbar sannan kuma mu ma za mu tashi an gane ku shine fa da an yukabbira al-imamu bayan limami yayi kabbara ya ce allahu akbar to yukabbirul ma'mumu aidan shine yaqumul ma'mumu aidan mamu shi ma sai ya tashi kuma fa idhastawa qa'iman kabbara idan ya daidaita a tsaye ciccir to kuma sai ya kabbara shi ma bayan mamu bayan limami ya daidaita a tsaye ciccir ya ce Allahu akbar mamu yana zaune sannan kuma mu zai tashi meki wannan haka ya kamata a ce an yi to amma in ya zama to mutum ya saba a wannan bangaren limam ya dan cira zai tashi ya tafi shi ma bi shi suka meke in ma tare in ma liman ya dan riga shi da dan lokaci kaɗan ya bar abin da ake cewa koyarwa ta magabata an gane ko dole ne sai ya haƙuri sai limam ya tsaya ciccir sannan kuma shi zai bi shi wa yaf'alu fi baqiyati salati min sifati ruku'i was-sujud wal-julus nahwa ma taqaddama dhikruhu fi subhi wa yaf'alu to mai sallah yana aikatawa fi baqiyati salati a cikin sauran sallarsa min sifatin ruku'i na yanda ake yin ruku'u wasujud da kuma yanda ake yin sujada wal julus da kuma yanda ake zama tsakankanin sujadu guda biyu da kuma yanda ake zaman tahiya na hawa ma taqaddama zikiruhu to yana aikata kwatamkacin abin da ambatan shi ya gabata a baya fi subhi a cikin bayanin siffar sallar asubahi a lokacin da malam yake bayani a sallar asubahi to abin da ya kamata a ce mutum ya aikata shi to tun da ya ji a ambatan shi ya gabata a baya na'am wa yatanaffalu ba'daha to kuma yana yin nafilfili bayan an yayi sallar azhur din na'am ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ويستحب له to ana so ga mutumin da zai yi sallar azzuhur an ya tanaffala arba'a raka'atin qablaha wa ba'daha shine an ya tanaffala bi arba'i raka'atin yayi na filfili da waɗansu raka'o'i guda hudu kafin sallar azuhur sannan kuma ya na filfili raka'o'i hudu bayan sallar azuhur an gane ko da khabarin fi zalik saboda hadisi ya tabbata cikin sunan na abi dawud manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhur wa arba'i raka'atin ba'daha harramahu allahu ala nar wato dukkan wanda ya kiyaye dukkan wanda ya dawwama akan zawwa da raka'o'i guda hudu na nafila kafin azuhur da raka'o'i guda hudu na nafila bayan azuhur to Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta naman shi daga shiga wuta Allah ta'ala ba zai shigar da shi wuta ba in dai mutum yana wannan to shine ana so wato mutum ya dinga yin nafilfili bi arba'i raka'atin da raka'o'i guda hudu yusallimu min kulli raka'atain zai dinga sallamewa daga kowace raka'a biyu da yayi na'am نعم ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر ويفعل في العصر كما وصفنا في الطور سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالاقتصار من السور مثل, مثل والضحى وإنا أنزلناه ونهوهما نعم شكرا ويستحب a wa yustahabbu lahu ana so ga mutumin da zai yi sallah mithlu dhalika qabla salati al-asr ya aikata kwatamkacin haka kwatamkacin yanda ya raka'o'i hudu to yayi su kafin sallar la'asar wannan ana so saboda hadisin abdullahi dan umar wanda yana cikin sunan na abi dawuda da Allah ya ce rahimallahu ra'an salla qabla al'asri arba'an Allah ta'ala ya ji kan mutumin da ya sallaci raka'o'i guda hudu na nafila kafin sallar la'asar wato kaga wannan addu'a ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan mutum yana so ya shiga kalakashin wanda annabi ya musu addu'a to shine ya kiyaye akan salloli raka'o'i guda hudu sallah raka'a hudu kafin sallar la'asar shine wa yustahabbu lahu mithlu dhalika qabla salati al-asr wa yaf'alu fil asri wato yana aikatawa a cikin sallar la'asar kama wasafna fi dhuhri kaman yanda muka siffanta a cikin sallar az-zuhr wato irin siffar da muka zo da ita a cikin sallar az-zuhr yanda zai yi a az-zuhr to haka zai yi a la'asar sawa'an daidai wa daida zai dukansu ɗaya ne illa annahu ya ƙara'u firraka a tainil ulayayin sai dai cewa shi haƙiƙa shi yana yin karatu a cikin raka'o'i guda biyu na farko raka'a ta farko da ta biyu ma ummil qur'an yana karanta mahaifiyar alƙur'ani bilkisari minas suwar da gajeru daga surori bayan ya karanta mahaifiyar alƙur'ani to sai ya diba sura gajera sura wanda ba ta da tsawo sai ya karanta a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'i guda biyu na farko mithlu wa duha kwatamkacin ya ɗauki suratul duha aya goma sha ɗaya kenan wa inna anzalnahu ko ya ɗauki wa duha wa inna anzalnahu wa duha da inna anzalnahu ko ya ɗauki alam nashrah da watini aya takwas takwas ko inna anzalnahu da kulhuwa ko ya doki inna anzalnahu da wal asri ko ya doki wal asri da inna a'daina ko ya doki alhakum da idza jaa da makamantan su da wannan abun a hannun shi aka damka in yana so ya doki wadduhe da inna anzalnahu in yana so ya doki alam nashra da lam yakuni wannan ganin damar shi ne yayi sallah da wacce da wacce surorin ina ganin ina ga shi ne darasi gun alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala